بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم فصل yabewa insha Allah الهبة كثمان har kyauta kala biyu ce معروف akwai ta alherai وتسوء بالقول in tana inganta da faɗi وتتم بالقبول amma tana cika da karba dole sai ka karba abu daga na ce na baka abin shi kenan ya inganta مم.
amma kuma sai ran da ka karba sannan ka cika آه.
eh ويجبر على الدفع ana izo ana izo karfafa mutum a bisa izo abin ya siya ba مم.
ya masa dole dole dole ne ne ya ba wanda ya siya ba da نعم. فإن تراها الموهوب له idan mahubu lahu sai ya zama ya jinkiri حتى مات har sai da shi wahidu ya ba- ya mutu نعم أو ko أفلس kuma aka mata biliji ba shi da kuɗi aka zo ma masu da gaba suka zo aka wawa shi kuɗin aka aka biya بدلت cikin ta ɓaci
فلا رجوع له فيها ko babu komowa garin shi biya cikin ka in dai mutum ya ba da kyauta Mhm.
ko ba dama ka zo kwashi ba dama إلا sai للأبوين dai iyaye ne su iyaye suka ba ayan su wani abu suna da ikon da su kwashi نعم suna da ikon da su kwashi نعم ما لم يتغير shi ma mutum bai canza abin ba kuma idan wani abu ne aka ba kuɗi ne aka je duk da ka so kaya ma ka ba da sana'a نعم ko wani wannan ba da wani kwashi kuma wannan نعم أو يتعلق بها ko حق kuma wani haƙƙi ma ya rataye da wannan abin نعم kama a cikin wajen liban ganin wannan kudin har ya sa kaje kayan wani aure ko kuma makamancin irin wannan مم.
to duka kaje ba a zo a mace ita ma نعم فلا ترجع الأم ita uwa على ba اليتيم ta komowa Allah sun yi abu ga maraya in dai maraya ne da ba ta mutu to sai ta ta ba da ma amma in dai uban yana da rai ta iya kwaciya نعم amma mutum ɗaya da riga ya wannan to ba ba da mu نعم وللأب
wani abi ne ya zo يا ذات ما وهب الولد yana da uba السجين za a iya karɓar abin da ya ba wa ɗansa ƙarami نعم shi da abin da muka yi na kuma Allah نعم uba ne ya ba wa ɗansa wani abu in dai abin zai iya mai yanzuwa tsakanin abin da ya ba shi da sauran abin da ya gudu shi to uba zai iya rikewa a wajen ba misali yanzu ya ce gida ne ya ba shi da cikin gida ce a za a iya ganewa ko gida ɗin ne za a iya ganewa أي amma yanzu yan riga ce daga cikin rigunan sai ce na ba shi riga ta kaza haka za a iya gane ta ba to wannan haka da dole sai dai fita ita ya kai ta wajen wani aminin sai ce wannan riga ce na ba ɗana ka ajiye masa sai bayan ya balaga sannan sai a ba shi amma ya ji ta a wajen sa ya mutu ta kawo gado نعم yawa ko kuma kuɗi ne zaka kuma ba za a iya mai ba to shi ne
إلا ما yana garin shi ya yi hauji din abin da ya bakin ya rike shi a hannunsa نعم idan wani abin da za a iya ganewa ne إلا ما لا يتميز shi ne gashi nan sai dai abin da bai iya mai zuwa ba za a iya gane abin ba kamar yanzu riga ne da cikin gunan ka kawai ya bashi to a iya gane ka فيجعله على يد أمين ba haka da sai dai kawai a nuni ya ajiye
وتصيب بالمشاء ka halatta a yi shi abu maɗaɗaci نعم fili ne shi na baka fili نعم ya halatta za a yi ko والمجهول majhuli ne ma misali kana wani dan uwanka ya rasu a wani gari da aka je karbo gado ka ce idan na karbo gado na zan baka rabin ya rasa نعم ni والبرري ko kuma garari ne ma نعم ka ce ka bara dabba ka tana da ciki ba ce in ta haihu na baka rabin ya rasa نعم الثاني na biyu معاولة akwai mu'awala Na.
ita wannan kyautar da za a yi ta musamman ce yawa ba ana ba ta ne kawai canjin can tsakani da Allah ba akwai wani abu ne ma da nake so a wajenka eh وهي كالبين sai dai wannan gaban ciniki take إلا في الإولي sai dai in a cikin kiwali ne نعم wani abu ne wanda yake da mutane نعم فيهير الموهوب له ana ba wa mahubu lahu wanda aka ba wa kyautar ana ba shi zaɓi بين إصابة قيمتها tsakanin ya ba da kimata أو ردها ko ya ba da ita ko ya dare ita نعم mutumin ƙauye ne ya zai kawo ziyara da ɗan uwansa mutumin da yake mutumin birni مهم.
ya zai kawo ƴan kaji ya kawo masa bayan ya tashi ya sallama ya ji to a gaira mutan gida a gaira mutan gida ya ki tashi نعم
ya ji a gaira mutan gida ya ci ya ki tashi ya ga yana abin ke so ko yace to yanzu ya rece a to an dama ni dama ni kajin nan an kawo dama ni a nan an da a bani wata yan bukori da aka kawo a bani ko kuma wani abu na duniya ka a bani kuma yanzu na ji kayan shiru ga wani نعم to yanzu shi kenan shari'a ta ba shi da na abu ne da ka ba rawa dan a baka wani sakamako ne yanzu ko a kawo wannan riga da yake nawa a ba shi ko kuma yanzu a biya shi kan kaji an yanka نعم ko kuma in ba a yanka ba a damar sarka yau wa ɗayan biyu dai dama dai dai wani biyu kuma da yake
نعم إن أصاب دونها idan yana muku a bayan ta فله الرجوع yana yana gare shi a ruju ya komo نعم eh in me yake فإن أصاب دونها
duna hago eh shi ne idan ya samu a saba ya samu duna hago a bayan da fana wurin je Na'am.
yana garin shi ya ke komowa na'am eh shi yana garin shi ya dawa ya zai fito shi ka abin da aka ba shi ma bai sai abin da ya kawo ba eh eh
walawin talafa fi kauniha lissawabi eh idan da sun saba shi wanda ya ce ai ni abin da kawo min nan to sanin dan Allah ya samu ya ce a ni da ba dan ka ba ni wani abu na'am suka saba a cikin kanin jiya shi dan lada ne shi kuma jiya ba ba- ba dan lada bane na'am isu dole ta hada fil hali sai a duba shahararul hali Na'am.
shi wanda ya kawo din a dube shi kuma a dubi wanda aka kawo na'am don mu irin wannan misalin da muka gane mutumin kawai ya kawo mutum ne a ga akwai in yake ba dan Allah ya kawo ba ya kawo da ba ba ai akwai akwai fahimtar haka sai fa amma yanzu da mai kuɗi ne ya dauko ya ba talaka wani abu kuma yake a wani abu yake so a wajen talakan in bai bashi bai bashi ba kuma yake a a dare ke kan nan a ga wannan ba za a yi wannan to ka ba da ma a kai na'am yawa hali shi za a duba na'am rasulun yawa الصدقة أدية sadaka لله ce kyauta da ake bayarwa dan Allah
وصحتها كالهبة ingancin da kuwa kamar kyauta ne نعم Eh, kamar da kyauta take inganta ita ma da kyauta ولا رجوع فيها لوالد ba a koma gare ta liwalijin ma ya ji mu ya lalace ne Ah.
ko wani sani Ah.
ko wane ne inda da lafazin sadaka ya ciya ba in kyauta ne wanda ya shi ne muka ce uba zai iya karfiya amma in dai sadaka ne to ko shi ne zai karfiya نعم ولا ينتفع المتصدق بها shi wanda aka sadaka da ita ba zai amfani ba ba zai amfani mutane su kuma Na'am.
shi wanda ya sadaka ba zai amfani da ita ba yanzu ba da ba ma kamar mutum sadaka kuma kamar sai amfani da wannan abu
ولا يشتريها ko ba zai siye ta ba بخلاف رجوعها ميراثا Ka- ka ka ce masa abu kuma ka je ka siya ba zai yi ba.
هكذا وكذا ka so da ka eh, ka ba shi sadaka kuma sannan ka je kuma ka siya abu ba zai yi ba نعم Eh, bin abu rujuwa ya mira su sabanin idan da a ce magajin ka ne sai ka ba shi sai yanzu ya mutu kuma a cikin gadon ka kuma sai aka baka wannan abu ko babu laifi da tara hannun ka نعم وصيو sai ga ta ce التصدق بجميع ماله yin sadaka wani sayi ne ba
والسبيل ليسها a gyara ne wani sayi kan ka duk da ne ba ne Na'am.
yana ga mutum da yake lafiyayye Na'am.
ya iya yin sadaka da gaba ɗayan dukiyar نعم
mutumin da yake a wannan ne lafiyayye ne shi ba mara lafiya ba ne نعم yanzu ya iya cewa dukiyarsa gaba ɗaya ba da shi sadaka kuma shi Na'am.
sanar zai a bayanin bayan da aka yi نعم وأن يهت بعض أولاده yana garin shi ya yi ke banta ba a nan ƴaƴayen sama yake da su an zai ba su amma ba wasu نعم Yake, نعم والأولى amma wani shi ne المساواة shi ne musawati kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi yace ya ba ba a nan dukiyarsa gaba a nan ƴaƴansa yace kana son zama sun yi daidai a wajen biyayya gare ka yace shi yace fala'iza نعم to in ko haka ne kana son ka yi to ba kai kai ba kai wannan kitab نعم domin kai ya san kaman ka hada gaba ne
ولا يهب mutum ba ba ba ne yin kyauta ولا ba يتصدق ne yin sadaka إلا رشيد sai shirye mutum ba ma ku ciyo ba yaro ba ku ba tare ba وإلا فلا don ba rashidi bane ku fala in yayi sadaka ko yayi kyauta ma ba ta yi ba
ولا يهب ba mai yin kyauta أو ko يتصدق kuma ba mai yin sadaka إلا أهل ko التبرع dai ahli tabarru نعم.
ahli tabarru shine mutumin da zai iya cewa ya dauki dukiyar sa ya bayar kyauta kuma shari'a ba za ta yi masa wani iyaka ba shine ahli tabarru نعم eh amma yanzu kaman ka ga mace miji ta ba da dukiyar ta gaba daya ahli shari'a ba za ta yi ba miji da yana rigon da zai ce shi bai yarda ba sai dai ta ba da sulusi ko ko mara lafiya ko makamancin yin wani
وهما في السعة kaga Haki.
su a cikin ingai a cikin lafiya wato da sadaka da kyauta a cikin in kana lafiya kalau ne من رأس المال da kan dukiya ne daga nan ka shiga ba dukiyar gaba ɗaya ba shikenan ko sadaka gaba ɗaya shi kenan zai dauka ba نعم. وفي المرض يلد idan ko har- rashin lafiya ne kace ka ba da kyauta ko ka ba da sadaka sai a duba abin da ka ba da ya ga kake da yake uku na dukiyar ka idan yayi ko kaza da haka ba in yayi sama da haka ba za a ba
فصل sai da الأمراء umra ثبات السكناء shine ka ba da wajen zama مدة عمر mujjan nan ta rai عمر الموهوب muddin ran na wanda ka ba wa dan نعم gida na ne na ba ka zauna iya ta ran نعم shine ai kira umra kenan
فإذا انقلت idan ta kare muddar عادت لمالكها ta koma zuwa mamallakin ta أو وارثه ko kuma ta koma wajen magajin sa idan mace baya nan kaga sabanin hudu shi kenan إيه.
domin hudu shi ne kace ka bayar ai shi ba da ma ya koma hannun ka
إلا أن يؤمره sai dai idan ya mara huwa a ce ba na'am ko yi amira ne ba so eh zai fita da Yo sai amira.
idan ya raya shi ne kwaƙi kwaƙi mahu da kuma aƙibinsa cewa na baka da kai da aƙibinka ta kamar da kai da ayanka kenan na'am an gane na'am in haka yayi wannan fatan sauke nan kira ne na'am shi kenan gidan yanzu wannan kyautu sai ta ta ƙaru ta ta miku har zuwa ƙarewar aƙibin na'am in ya mutu wani ɗansa ya shiga shi ma wajen ya mutu in akwai wani ya shiga wajen ya mutu har wannan dangin gaba ɗaya su kare
na'am amma dai iyakacin su zama kurin ya fi su zama Eh.
ba dama dai a siyar ko a wani abu na'am Eh. Eh.
na'am wal ihdamu idami kuma fal umra kamar umra ne na'am shi idami bambancin su da umra shi umra gida ake wa Hmm.
shi kuma idami bawa ake wa Ah.
za ka bada bawa ka ce gashi nan ka ba shi ya ce masa hidima matuƙar rayuwa shi ne idami na'am wa halin nafaqatu alayhi yanzu idan ka bada bawa ka ce gashi ne dinga maka hidima kai za ka dinga ci da shi aw ala sayyidi ko kuma sai idi sai idi ne shi da ya baka yake gashi ne shi zai dinga cikin maka da bawan riwayatan sai sai ya kai a dinga maka hidima shi ne ake ruwa guda biyu na'am
waye zai da shi na'am fasalun ɗabi'a insha Allah wa rukuba ko kuma an yatarakkaba kullum mauta sahibi kowanne ya zama yana sauraron mutuwa abokinsa li yahuza da daraku zai yarki gidansa gida ne nake da shi kama gare in na mutu in ce gida na ya zama naka in ka mutu ka ba gargar da mutuwa gidanka ya zama naka ta kowa ya rinka sauraron wani dan wacce mutane wa ya badila wannan ba duk yaji a yi a musulunci ne.
wallahu a'lam Allah shi ne wasan alhamdulillah alhamdulillah eh kamar wannan na gada eh